Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Allah ya fi dawa da mu domin ci gaba da karatun kwamfi da diwani wanda malamin malam shi mansur ke yi mana yau alhamis sha biyar ga watan janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha tara ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin a wannan guri mai albarka a gidan malam shi mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin karmakum Allah bismillah يا سيدي عمل تجاني قد بيدي أنت الملاذ فازرها سيديتي أنت لماذا يا قوتي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت سيديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الديك يا غوث كل مريد لا مرتدفا مما أراه من الأهوال والديك يا نبلك البرايا أنت منقذنا من كل ما كرر من شدة الديك يا خاتم الأولياء يا من يميتهم يا قد بركة فانقذنا من الديك أسأل لك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ أنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غير ذلك يا قلب البرية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يقوم لا طبيب فاسنديني من الضيق فهذه دمغة في القلب قد وقد تارق جثتي من شدة الضيق أفسد على دمغتي ما لتستطيعها عني وتنجاني من كل تاريخ وقم إلى يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديكي يا ملجأي في جميع العالية وذري كن منكذا إثم قد كنت في ديكي فأنت باب نجاة كل كز بيدي وكن مغيثي إذا ما كنت في ديكي أنكذ غريقا فكان لك ملتجا وكن من الله أنكذ من ديكي يا شيخنا قوت كل الله يجين به ويا إماما به ينجى من الديكي أنكذ قديمك من ديك عذابته وشدة أوقاته ثم ذلك أنك ضمن مينة قالت تقربه إلى الألاك فناداكم بتصديق يا سيدي عملت جانب بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديك لذلك ما ارتجع فهم مفترة من الإله إذا قد قصني غيك وأننا لقادة نفوز بها ما شادت ما قتم بتوفيقي ثم صلاة ما تسليم أجمعها لا شفي الورى منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصابق ما قد قال ذو ديك يا سيدي عملت جانب بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديكي
alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba haife shi kun bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurin sai yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala ذو الجلال والإكرام قام تعيشي حرف حرف الفاي صلاة الله ثم سلامه صلاة الدور الكنا إلى الذكر ونهجر فاتعين جاب البين والبين لم يدوى وأما رجوعي للمولى الجليل جلاله رأيتها قد مات المعينين سله يصلي على عبد على الجهل رسول ما تعالى وسر مقدس رقيت نور الإرفان من سر هبته وقربت أبا الخجلات ولا رسول ما تعسد عن شيء مريض أرفعها يا كاتب بعد فصلي عليه صلاة الله تعالى يا الله رحيم يا منان من جل ذكره رسول الله طيب ذاكر ومقدس رميت وربي ما رميت وإنا رجيب آيات العباد فصلي على المصطفى المنصور منصوره المسوار رؤوفها يا شكور وهاب صلي على المصطفى المختار يا مولاه وصلاة عليه مثل من له عالم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الراء
وش حرف الراي رفعت حجاب البين
ka ɗauke hijabin da ke tsakanina da kai والبين
amma kuma tsakanin لن يطوى ba nan naɗe shi
وأبعدت
ya ce ka ne sata للهب
ga masoyinka من يهوى
wato rabata ka ɗauke hijabal bai hijabin nisa wanda ke tsakanin mutum biyu idan mutum biyu sun haɗu a ko wannan fili wannan filin shi ne bai da shi ne shi wuce annabi ya ɗauke wannan filin in ka ganni da shi mutum ɗaya za ka gani rabata hijabal bai ne kenan ka ɗauke wannan nan filin da ke tsakanin mutum biyu ni da kai babu wannan filin walbainu amma kuma filin fa nan yaduwa yana nan shi yasa in an ce an faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma sai a faɗi sunan shi Ibrahim saboda filin yana nan hijaban aka ɗauki saboda haka wanda ya samu tarbiyya to ba zai ga filin ba ba zai ga hijaban ba shi ne dalili amma in ba dan cewa filin ba a ɗauke shi ba to da shi kenan kowa ma da abin da zai gani ke
وأبعدت sannan shi ya ce wa abu adda ka nesa ta للهب ga masoyinka من يهوى wato duk abin da zuciya take sha'awa manyawa duk abin da masoyinka yake so wa ba a ta nesa ta wannan abu إذ أدنيت lokacin da ya kusance shi lokacin da ya kusanci wannan masoyi naka sai ya zama duk abin da kake so duk abin da masoyin yake so ka nesa ta shi ka ɗauki hatta soyayyan ma da yake ma ita ma ka ɗauke ta dan soyayyan ma hijabi ce in an ji nan wurin da shehu yake magana ita ma hijabi ce shi ne muka kawo hikayar majnun laila da aka tambayi hal tuhibbu laila yace la ace lima lima yace da anna al mahabbatu zari'atu fa qad saqalat al zari'atu fa laila ana wa ana laila kana san laila yace ba na san ta dan me ba ka san ta yace saboda soyayya kafa ce tsakanin mutum biyu da ke sada zumuncin su to wannan kafa kuma ta toshe ni ne laila laila ita ce ni saboda ka ba wani maganan cewa ina son ta ko kaza kaza kaza sai dai in so kaina da kaina kada hababtuwa ta raniyar kuntu kenan to shi ne magana irin waɗannan maganin shi yana yana cewa wai a jibtu li sabbin mughramil qalbi mulai wa ina mamaki ga ainihin mai kunar soyayya wato wanda hantarsa ta faffashe saboda soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaribin min al mahbubi bil bu'd mujayid amma kuma gashi nan wato makusanci ne ga manzo Allah din masoyin nashi amma kuma yana jin ciwon nisa na wannan bayyana din da ke tsakani wa zalika ibrahim ya hawa muhammadan wa amru wujudil kauni ghairu muwaqqi wannan ko ba wani bane shi sabbin mughramil qalbi din shine ibrahim wanda yake son annabi muhammadu wato yana son annabi tun lokacin al'amarin samuwa na kaunu ma ba a kasantar da su babu su soyayya take tsakaninsu wala zala amma bai gushe bai shukul bai ne yana kukan tsakani yana kukan me yasa ma aka yi tsakani tsakanin shi da annabi Muhammad me yasa aka halicci tsakani kullun yana kukan wannan wala halu yace amma fa halin da ake ciki innahu cewa shi wannan masoyi nawa annabi Muhammadu habibi masoyi na mai yana tare da ni fil baiti a cikin daki kar ka gana ko ina ta waki waki ko ina ko shi zan tafi maka ko zan je ziyara madina ka ɗauka wani wuri za ni ya ce habibi ma'ihin baiti masoyina yana tare da ni a ɗaki an wasa balƙayi ko kuma in ce muka yana tare da ni a ainihin tsakiyar zuciya shimfaɗar zuciya ta yana nan a farci zala habarkun shawwakal kalba aw hada lahu mutagannin karama min musajji yace idan walkiya ta walka sai ta shawwaka zuciyata ainihin wato mawaƙin nan na soyayya sai ya miki idan da zubo min bai shi kakal hamami kamar kurciya almusajji'i wacce take shuka waka da daddare sarani wa inni ga'ibun fi hadiran wa hakiru kodan sahiran fauka maddai sai yace tarani hadiran za ka rika gani ga ni ga ka kana gani na kana ba da labari ni masoyin annabi ne ni kaza ne wa inni alhali cewa ni ga'ibu na riga na ɓace biyu cikin annabi wa haki rukudan ina kwaikwayon masu bacci fauka majjayi a kan shimfiɗa in ka na kwanta a kan gado kar ka ɗauka wani a ina kwaikwayon masu kwanciya ne ba wani abu nake sahiran za ka same ni ido na biyu shine wa haki rukudan ina kwaikwayon wato wato masu bacci wanda zai kwanta fauka matsayi a kan shimfiɗinsu tsahirin alhali ido na biyu to shi ne wannan sharar da yake ta fata hijab albayi wal bainu lan yudwa wa ab'atta iz adlaita lil hibbi man hawa saboda suna cewa al mahabbatu an yakuna al mahbubu aqrabu ila al muhibbi min ruhi shi ita soyayya ana so ne wato masoyinka ya zama ya fi kusa da kai fiye da ruhinka to shi ne dalilin da ya sa za ka jo yana yawan gane in saddani an kamar ahmad sarbako kaza kaza kaza ga sunan dai
Bujoyi.
ko ce dawowa ta Minal Maula.
daga matsibincin lamarin bayi Aljalili Jalaluhu.
wato aljalil mabuwayi jalaluhu wato mabuwayi mabuwayi wato wanda girman sa ya ɗaukaka
Ilai.
zuwa gare shi ruju'i dawa ta min al-maula daga majibincin lamarin bayi ilayhi zuwa ga annabi na sauka zuwa ga Allah daga Allah zuwa ga Allah to ruju'i baqa'i na ke bayan fana'i na fana'i na cikin Allah baqa'i na ma cikin Allah
Jibubbil Hashimi.
na samu wannan ne da soyayyar ba hashiman dangi Wala gaba.
babu mamaki dan mutum ya to daga Allah ya sauka wurin Allah ai inna lillahi ne dama wa inna ilaihi raji'un
Ra'aitu.
yau ya ce to ra'aitu na gani Al-Muhaiminu.
ubangiji mai shaida aikin bayi Wa qad madda zillahu.
hakika ya shimfida inuwarsa Yusalli.
yana ta salati Ala abdin.
bisa bawansa Ala jahri.
a bisa wato zahiri والنجوى da kuma badini kamar yadda muka wadi cewa wannan amsa ce Allah tabaraka ta'ala yayi tambaya a Qur'ani shine shehu ya bada amsar Allah tabaraka ta'ala ya ce alam tara ila rabbika kayfa madda zilla kai yanzu ba gani ba yadda ubangijin ta shin fada inuwa aka yi shu shehu ya ce ra'aytu ni na gani Allah na gani wa kad maddal muhaimin hakika al muhaimin ubangiji ne shi da aikin bayi madda ya shimfada zillahu inuwarsa musalli yana ta salati ala abdin abu sabawa al jahri abu zahiri wannan jiwa da badi wato salatin da yake masa a zahiri yana masa wato madadi alal jihar wannan najwa kenan ya masa madadin abin da ke cikin nasu da cikin nafsu kaga aljihar wannan najwa ya masa madadin abin da ke cikin malakutu cikin kalbu alal jihar wannan najwa kenan ya masa madadin abin da ke jabarutu cikin hankali alal jihar wannan najwa ya masa madadin abin da ke cikin lahutu a cikin ruhinsa alal jihar wannan najwa ya masa madadin abin da ke cikin ahutu a bisa asirinsa shine alal jahari wan najwa a gani baɗinin halara biyar nazutu malakutu gabarutu lahutu hahutu zahirin halara biyar nafsu kalbu aqalu ruhu sirru to kuma wannan shine baɗinin halitta ruhi sirri ruhi hankali zuciya nafsu zahirin halitta kuma lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a to wannan shi
رسول
manzo ne أتانا ya zo mana وهو shi manzan Allah سر مقدس asiri ne na Allah abin tsarkakewa وأرسله المولى ubangiji majibincin lamarin bayi ya aiko shi من الغاية القصوى daga gayatul kuswa kan ziyatul makafiyya kenan
رقيت
so ya ce na hau ذرى العرفان ƙarshen martaba a cikin sanin Allah من سر حبه ba da wani abu na hau ba da asirin san annabi na hau ƙarshen martaba sanin Allah وردت
na hore
الثعاب
mawuyatan al'amura المعجلات masu halakar da bawa duk abin da yake da wahala yake halakarwa to na hore shi na sauƙaƙe shi ba ba matsala ba wahala ولا دعوى ba da'awa nake ba in ka je ka duba za ka ga haka da'awa daban gaskiya daban ba kamar yadda da yawa mutane ke zato ba idan maki ya ga wannan sai ce da'awa ne da'awa bayan Allah sun ce wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin amna'uha adiyahu da'awar abin da baka tsayo a kai ba to yana bayyanar da mai faɗin wannan wato wato wato wato san girma ne jama'a yake nema kawai yana kiran mutane ne su bi shi in mutum ya faɗi abin da ba haka ba misalinsa kamar misalin mutum biyu ne wannan na farko ana zaune a majalisa kullum zai ta ba da labari ai ina da banki ina da ku- ah, kuɗi a banki a ingila kaza ina da miliyan kaza a london ina da miliyan kaza a paris ina da miliyan kaza a turkey ina da miliyan kaza a italy ina ko ko ina dai ita lissahuwa to amma ikon Allah a majalisar nan ba bai taɓa siyan wa mutane ko da gida ba sai dai in ya ga mai lemu ya zo wuciya ya dan taɓo ne ce da Allah a ramin hamsin nan kaga wannan wannan da'awa ne to shi kuma na biyu ana zaune a majalisa ikon Allah sai ya ga wani ya shigo da mota bututu ta ikon Allah wannan ya aka yi mota ya aka ce ai daga kwatano ke sha ikon Allah yana sai da mutane aka ce ai yana sai da mota ce da Allah ya kira shi ya zo ce, wannan motar ta siyarwa ce eh ta siyarwa ce to kuna da wasu ne ai muna da wasu suna nan a kamfani to mutum nawa ne muke zaune a nan ce ai mutum biyar ne ko mutum goma ce da Allah ka zo da su ina bukata ina zaune ko iko Allah sai aka zo da su ce kowa ya zaba kowa ya dauki daidai bayan an gama kowa ya godiya ta gida idan yi magana aka ce da awaki wanda aka babba su motar nan za su yadda da awaki amma wancan bambancin dawa duk mutumin da ya faɗi ya wani motsi a Allah ya gani ƙarya ne duk wanda ya ce da awaki da'awa abin da bai fito fili ba gan shi amma abin da shi Ibrahim ya yi radiyallahu anhu ya fi ƙarfin a ce da'awa bayan duk abin da ya faɗi an gani a aikace ke yi ke yi ba ba a baki ba wannan shi ne bambanci su maƙiyan halara in suka ga wani motsi da ahalin lahi suke yi za su yi da'awa su kuma in da'awan yanzu in dan da'awan yanzu sai yaudare su har abada gabalallu na yaudari dan da'awa ke yaudarar su amma na gaske ba ba ba ba ba sa iya saboda dama su ma gabalallu ne suna da buƙatar inda za su samu fili su da'awar to ban samu ba saboda ka in irin su yazo sai ija su amma in na gasken ya zo da gaske yayi kiran ba za su bi shi ba saboda har zuciyar sun san da gaske ne amma wancan makarici ne sun san irin su ne in sun ja shi in ya ja su wata rana su ma za su yi ƙarya a bi su shine bambanci
rasulun sai ya ce manzo ne mata ajdu duk sanda na ɗaga murya yan shayi madihi domin tsara yabo gare shi almakar matu sai ya ce dukkan makamai kujeru na girma duk kowace irin kujera ta girma duk wani matsayi da ka sani Allah yana bayarwa ka hukku janabi matsayin baki ɗaya da kujerun sai zo sai su kewaye ni suna mun yanga suna mun ishara cewa duk wanda nake so a cikin ɗauka
kama ahwa kamar yadda nake so haka suke kewaye ni shi yasa babu matsayin da bana iya kyauta da shi saboda duk wani matsayi yana kewaye da ni ne yana sha'awa in ɗauke shi ni kuma matsayi na wani al'amari ne wato daga Allah saboda haka duk abin da ya zo min sai in bayar duk abin da ya zo min sai in bayar ni ko kujera ta ba a ba wani Mm.
rafi'u
ya ce ya mai ɗaukakawa a ya kasu libadi ya mai isarwa bayi abin da ya dame su fasalliyan ka yi salati alai bisa annabi salatan salatin dan tuhada
kada wani abu ya iya kewaye ta wato kar ta kewayu ita salatin kar ta kewayu duniya da lahira kar su iya kewaye ta walan tuhuwa kuma kar ta taru kada wani mala'ika iya tattara ta in duk mala'iku za su taru ba za su iya tara wannan salatin ba ita
rahimu sai ce ya mai jin kai a ya mannan ya mai tausayin bayi man jalla zikruhu wanda ambatan sai ɗaukaka fasalli alai ka yi salati bisa annabi warfa iddiqa sai ce ka ɗauka ka ɗauke dukkan kunci wa shaqwa da ƙara da koke-koke duk koke-koken bayi da suke kawo wa halarata ka ɗauke baki ɗaya da iwonsu da kukansu duk ka share musu hawaye rasulun
manzo ne habibun
masoyi zakirun
zakiru wanda ya fi kowa faɗin la ilaha illallah shi ya fara faɗin la ilaha illallah sannan kuma ya fi kowa faɗi wa muqaddisun sannan kuma abin tsarkakewa ne kuma manzo wa muqaddisu shine mai tsarkake zatin Allah ubayla wujudil kainati yace annabi ya tsarkake zatin Allah tun gabanin samuwar kainatu wala shaqwa annabi bai da kishiya babu wani ɗaya da ya gogayya ka faɗa da ka faɗa da annabi a wannan lokaci babu kowa sai shi kawai
ramaita
sai yace ramaita kayi jiba ko kayi harbi wa rabbi
na rantsi da ubangiji ma ramaita
ba kai kai wannan jiban ba wa innaha
sai dai cewa ita wannan jiba sifatu jalalin
suba ce ta jalala lil jalili wato ta Ubangiji, suba ce ta jalala daga Ubangiji aljalilu maɗaukaki, fala ma'awa wannan jifan ba iya mai da ita wani wuri sai ga Allah, fala ma'awa babu makoma dole a maida wa Allah jifan shi ya yi abin shi kawai.
raqibu
Wato, i- i- ita wannan jifa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ranar yakin badar ne aka yi wannan. Shi ne rake bari mun gama mai.
raqibu
ya ne kula da bayinsa da kuma abin da suke ciki da ayyukansu baki ɗaya.
يا هادي العباد Ya mai shiryar da bayi, فصليا ka yi salati, على المصطفى bisa al-Mustapha, المنصور abin taimakon Allah, من تربه wanda ainihin wato wato wato wato ƙasarsa المطوى nan ne matabbata, eh, dausayin aljanna a nan yake, nan ne matabbata.
رؤوف Ya mai tausayi, أيا شكور ya mai karɓan ƙanƙanin aiki da babban falala ka yi sallah na hula raka yi ya baka aljanna har abada.
وهاب Ya mai baiwa, صليا ka yi salati, على المصطفى bisa al-Mustapha, المختار abin zaɓin halitta.
يا من له المعوى ya wanda makoma gaba ɗaya take gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
صلاة race salatin Allah عليه ya tabbata ga manzon Allah مثل ما الله عالم gwargwadon abin da Allah ya sani shi salatin ba kama kaza kama kaza ba kama kaza a salatin adadin abin da Allah ya sani kuma abin da Allah ya sani ya je da iyaka to saboda ka salatin ma ba ta da iyaka ce
وعالم salatin ba shi kadai ba da alayensa وصحبه da sahabbansa ما المحب matukar masoyi يهوى yana ta kauna da soyayya له ga manzon Allah. Wannan shi ne maganan jifa Allah ta warka ta'ala shi ne ya faɗi a Ƙur'ani. Ya ce alamtar ila rabbi kai fa maddazin. Wannan ana ishara ne zuwa ga masana Allah. Alamtar din nan ma'anin shi ai ayyuhal arif ya kai masanin Allah alamtar yanzu ba gani ba ila rabbi kai duba ba ila rabbi ka zuwa ubangijinka allazi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka kaifa madda zilla ta yaya ya shimfida inuwa ai madda zillin ta ina ce wato ya shimfida inuwar kasantattu li tare da biha kan rububiyyati domin ka ina ta san daskar rububiyya sababu dole gaibi da badinin gaibansa sun mai rahu zalika zillu an ainul basira sannan daga baya sai janye wannan inuwa daga idaniyar basirar masanin Allah Allah ce a rada fata ya zuciyar da Allah ya yi nufin yi mata fatari ta gane Allah to sai janye inuwa sai kaga ainihin mai inuwa sai ita zuciyar ta ga ainihin mai inuwa wata shahidu budunul azal daga nan sai kaga badinin azal wa gaibul gaibi sai kaga ainihin gaibul gaibi wa tasiru wa tasiru arifatan sai zuciyar ta zama masaniya billahi da Allah walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama laja alahu da ya sanya wannan inuwa ya ali zullul kainati sakinan ai sadita tabbatar shehil adani a cikin rashi allazi huwa khazanatu wujudihi wato ainihin wato taskar da take ita ce ainihin taskar samuwarsa ai ummul kitab kenan wato cikin fata wallahi mahfuz sai mai da ita wato shi dai annabi kenan shi ne ummul kitabi shi ne lawil mahfuz da Allah ya ga dama in wannan sai bata cikin annabi Muhammad kawai as-sadiq wujud kulli shay'in wanda shine tabbataccen samuwan kowane abu fihima komai da komai yana cikin waɗannan ummul kitabi da lauhin mahfuz haƙiƙar muhammadiyya da haƙiƙa ahmadiyya fil na cikin baɗin bai kauje ne ya fito daga nan shikenan sai ya jaji sai abu gabawa wanda bai ga bai bai samu wannan shikenan sai sai ka ina ta zama cikin hijabi cikin boyuwa wai hajjul abdu bisujil asar sai a kare bawa da ainihin gizagizai na wato alamu na na na na, na halitta kenan an shuhudul alwari sai a hana shi ganin haske a hana shi ganin hasake sai ta ganin mutane kawai da sauran halitta zai ganin abin da ke cikin halitta sun maja Allah shamsa Allah ce sannan muka sanya rana ayil ma'rifa wato sanin Allah shi ita ce rana alai gabawa wato ko kuma ga wannan inuwa sai muka sanya ma'arifa akan wannan inuwa shine wato wato dalilan ya zama ma'arifa ta zama mai jagorar bawa zuwa ga wannan inuwa sai ta nuna masa mai inuwar fa yastadillu billahi ala ghairihi sai shiri da Allah a bisa wannan sa fala yara cewa ba zai ga wannan Allah ba sun makabar na to daga nan sai mu ɗauke shi ibna'i wa idanihi ke da ƙarar da shi kuma da rasar da shi ilaina mu jawo shi zuwa gare mu ila wujudina wa baqa'ina zuwa ga samuwan mu da kuma wanzuwan mu qabdan yasira wato sassauƙan janyewa fa ya jibo an shay'an fa shay'an sai wannan ino sai ta dinga kawuwa ga ainihin idan zuciyar masanin Allah kaɗan kaɗan kaɗan hatta ibn anisi har ya kare gaban hissinsa kuma dariki da marasarsa wa hissi gairi ya daina ganin waninsa min alka'inatu daga ka'inatu fala ya shaɗu illa al-mukawwin daga nan ba zai ga komai ba sai wanda ya kasantar da ka'inatu din kuma a cikin kaunu din to wannan inuwa Allah tabaraka ta'ala yana yawan isharu da ita da yawa a Qur'ani yana cewa wai wazallalna alaikum al-gamam ai gamamu tajallis sifati ainihin girgidan tajallin sufofin Allah kenan shine wato inuwa ai na ji kamar ma a hadisi yana faɗi ko yana cewa almutahabbuna billahi a almutahabbuna billahi yuzilluhum Allah ta'ala zillil arshi yawma la zilla illa zilluhu to shine wazallalna alaikum al-gamama wato ainihin girgije na tajallin sufofi da kauniya wujubu shamsu zati saboda wannan sufofin da kake gani su ne suka kare ainihin wato ranar zati wannan sufofin da kake gani su suka hana ranar zati ta ƙona halitta in ba don wannan sufofin ba to da zatin ne tsagoro da ba wanda zai wanzu da kowa ya ƙone saboda rana ce wannan girgizan shi ne sufofi ke to su suke karewa san cikin suratul nahl kuma Allah da warfa ta'ala yana cewa awalan yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu sannan yana cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala sannan a cikin suratul mursalat yana cewa in daliku ila zillin yi salatu shu'ab sannan a cikin dai mursalat yana cewa la zalilun wala yughni min al-lahab a cikin suratul waqi'a yana cewa wa zillin mamdud sannan a cikin suratul nisa yana cewa wa dhikruhum zillan zalila a cikin suratul qasas yana cewa fa saqala wa ma summa tawalla ila zilli a cikin suratul mursalat yana cewa innal muttaqina fi zilalin wa uyun a cikin suratul ra'd yana cewa masalul jannati allati u'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anharu ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw sannan a cikin suratul yasin yana faɗi yana cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin al-ara'ik al-ara'ik muttaqi'un sannan wato wannan ishara ce wannan wannan fi shugulin fakihun dinnan inna ashabal jannati yawma fi shugulin fakihun min anwar at-tajalliyat ma yatawuna wa yatamattawuna min na'im al-arwah min al-mushahadat sannan a cikin suratul ra'd yana cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa zilalun bil ghudwi wal asali wannan shine isharu da Allah tabaraka ta'ala ya game da sha'anin maganan wato wato inuwa din nan sannan maganan jifa shi yace ramaita wa rabbi ma ramaita wa inna sifatu jalali isharu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin badar Allah tabaraka ta'ala ya masa umurni ya yi jifa da da da duwatsu kanana ko kuma da ƙasa ya ɗibi ƙasa ya watsa kuma da ya watsa din Allah tabaraka ta'ala ya tarwatsa taron su makiya su kafirai ke sai da yawa cikin sabon annabi suka dinga kowa ya ce ai ni na kashewa ne ni na kashewa ne ni na kashewa ne kamar da yadda Imam al-Baydawi ya rawaito yana wani ya ce ruwiya annahu lamma adallat quraish min al-aqanqul ya rawaito ce an rawaito hadisi cewa lokacin da quraishawa suka bullo daga ainihin bagiran nan wani tudu ne da ake kiran shi akan kulli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce hazihi quraishun ja'at bi khuyala'iha wa fakariha wannan quraishawa ne ga sunan sun taho da ainihin manyan mutanen su da alfaharin su baki daya da takamar su da alfaharin su mukazzibuna rasulaka suna kareta manzanka ya ubangiji Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ma wa'adtani ka bani abin da kai min alƙawari na galaba akan su fatahu jibril sai jibril ya zo wa annabi wa qala lahu ishe da shi khudh qabbatan min turabin farmi jinki ƙasa daga turbaya kawa ka tebe su falan maltakal jama'an lokacin da ainihin wato wato rundunonin nan guda biyu suka haɗu rundunar musulmi da rundunar wato kafirai kenan tanawala kaffan sai annabi ya jinki ƙasa min sai manzo Allah ya yi jinki min alhazbai wato daga ainihin tsakuwoyi harama jihasi harbi da ita ya jifa fi wujuhim afsakunsu wa qala شاهت الوجوه ألن يبقى مشرك إلا شغل بعينيه باب وان كافري مشركي ne saura sai ba ce ya shagaltu da idanuwansa guda biyu ƙasa ta cika idanuwa ana hazamu sai suka tarwatsa suka watsi wara dafa humul mu'minuna musulmai ko mu'minai ko suka ji su a baya yaqtuluna suna ta kashe su wa yasuruna suna kamo suna daurewa sun malamman sarafu lokacin da kafirai suka watsi aqbalu ala tafahum sai musulmai suka fuskanci dunan kuma suna takama da alfahari sai qulur rajul sai kalli mutum yana cewa qataltu ai ina kashe wani ba sartu ni na kama wani na dauri wannan zalatul ayat ko dalilin saukar ayat ce sai Allah ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu kun shiru ba ku kashe su ba ai Allah ne ya kashe su ba Allah bane ya ce annaban sai bi kasa ya watsa afsakun su ana watsa kowa sai ji kamar shi kare annabi watsa a ƙasa shi kenan sai aka dinga bin su ana yace me kuka yi ai Allah ne falam falam taqtulu kowa ba walakin Allah qatalam Allah shine ya kashe su yace wa ma ramaita sai aka dawo kan shi kuma shugaban sahiya manzo Allah ce yace wa ma ramaita ay ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ramiyan tuwassiluha ila a'yunihim ba kai kai jiba ba jiban da ta sadi zuwa ga idanuwansu izra mai lokacin da kai jiba aina alƙaita suwartun rami lokacin da ka jefa drawing din jifa dan naka drawing ne nawa shine ainihin naka photocopy ne nawa shine original copy harbin da kai photocopy walakin Allah harama sai da cewa Allah shine ya harbin shi ya jifa fa awsalaha ila a'yunahum jami'an ya sadar da jifan abu wato zuwa ga idanuwan kabrai baki daya hatta na hazamu har suka tarwatse suka watsi wata makantum ku kuma kuka kafu kuka tabbata min kad idadirahum daga yanke bayan su kuna taban su kuna tsara shine mutum ya lura da wannan zai gano arramu haqiqatan inna ma waqa min Allah ta'ala wa in zahara fitan min annabi sallallahu alaihi wasallam ibn ajibat al-hasani bi sharhin hikamul aqaiyya ya faɗi ishara zuwa ga ainihin wannan wannan haro yace yaqulu al-haqqu jalla jalaluhu lil muridin al-mutawajjihin li hadrati mahbubihim Allah tabaraka ta'ala yana magana da muridai wanda suke fuskantar halaran masoyinsu asan muridai hawa hawa ne waɗanda suke nufin Allah da su aiki ba wanda yake buƙatar son zuciyar shi da kwaɗayin abin duniya yace da su Allah yake yana ishara da su ne a wannan aya falam taqtuluhum wato ma'ana kafaran da ake maganan ba ku kashe su ba ainihu sakum wato nafsun ku zuciyar ku ta nafsu ku mujahada tukum kar mu sai dauka saboda ya shiga halwa ko baya cin abinci ko zauren ya yi shi ne dalilin da yasa baya ƙarya baya hasada baya kaza ya kashe nafsun shi ta mutu ya dauka ko shi ya kashe ta shine Allah ya ce falam taqtuluhum ba ku ko kashe nafsun ku ba ku mujahada tukum saboda kokarin ku in domin ko la taqata lakum alayha ba ku da iko akan nafsu inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi walakin Allah qatalaha sai dai Allah shine ya kashe muku wannan nafsu bin nasari ta hanyar taimako wa ta'aidi da karfafawa hatta hayyat bi ma'rifati har nafsun ta rayu da ma'rifar Allah sannan kuma sai Allah da barka ta yawayi shehi kuma wanda shine jagora shi muraddi kenan mai tarbiyya shi kuma sai aka ce da shi wa ma ramaita ba kai kai jiwa ba ai qulubil muridina bi mahabbati wa ma'rifati ba kai ka harbi zuciyar muridai ba da soyayya ta da ma'rifa saboda kibiyoyi ne guda biyu shi wanda shi harbi da ita suna harbin zuciya da san da soyayyar annabi suna harbin zuciya da ma'rifar Allah to shi ne Allah ke gaya wa shi wanda yake ta kai har kun tunanin ku ne kuke harbin zuciyar muridai da soyayya ta da ma'rifa ta walakin Allah harama bar dai Allah tabaraka taala shi ke harbin zuci ai tilkal qulubi shay'in min zalika Allah shi ne ke harbin zuciyoyinsu da wani abu daga wannan wa inna ma anta sanu dai cewa kai shehi wata da kai tsani ne kawai wa sababun min al asbab kuma kai dalili ne kawai daga dalilai al'adiyat wato dalilai na al'ada la ta'sira laka fi shay'in min zalika baka da wani tasiri cikin wani abu daga wannan domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa laysa laka min al-amri min shay'in baka da wani abu daga wannan baka da wani al'amari da wato wato a cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ke aikin gaba daya wannan shine dalilin da tashi ce fala ma'awa gaba ɗaya al'amarin bai da makoma sai ga Allah dole wannan wato wannan jifa da aka yi mutum ya mai da jifan zuwa ga Allah kawai to da in ba haka ba zai zai yi wa Allah kishiya ya yi tunanin cewa ko shi ma yana da iko a wurin kashe nafsin shi ko kuma wato su shehunai da suke wannan aiki su zai cewa ko su suke sadar da muridai ya zuwa waɗannan abubuwa shi ne can a wani wuri na shi yake cewa wai hawariku kashuri wal qadr wal hasa imamun nazihun kamilun wa masunu wa man baya al mahmud fa huwa mubayi'un liraddi fa hadha kal habibu yaminu wa haythu ramahu قدر ما هم بكفه إلى يفعل تغنيه هناك وصول محمد عبد الله سيد خلقه فلا باو ضرا للأمين بنون faƙar kana hukusan wa adamu tsiratun nabiyin likul an jawo biyu ya ce ainihin mu'ujizozin manzo Allah kamar taurari ne kamar tsakoyi kamar rairayi jagora ne tsarkakakke wato cikakke kuma abun ɓoyewa ya ce duk wanda yi wa manzo Allah mubaya'a to bai sani ubangiji yawa mubaya'a shi wannan masoyi na Allah shine hannun daman ubangiji kuma kowane hannu na Allah daman yasa da ya harbi Allah ya ce ni ne harbi wa haifu ramahum lokacin da annabi ya harbe su قدر ما هم بكفه إلهي yace san da annabi ya harbin nan yace to ilahi ubangiji na kadara ma mu hakika shine harbin katti da tafinsa je ce fa hal tuguni hunaka husunu husunu wai katanga ko kuma garkuwa fa hal tuguni shin za ta iya yin magani hunaka a wannan lokaci da Allah ya jiba za ka isa wani abu ka kare sai ce to ba zai yi ba Muhammadu Abdullahi Sayyidu Khalqi fala ba wa turran lil amin balulu to wannan shine dalilin wato da yasa wannan jifa ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya jifa ba Allah tabaraka ta'ala shi ne ya jifa kuma magana da shi yake faɗi cewa a ra'aytu qarmad dalmahin zillahu tusalli ala abdin al-jahr wan najwa wannan shine isharu zuwa ga cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala wato salatin da yake masa yana zubo masa ainihin tajalli ya ta da suke cikin hahutu a cikin asirinsa shine dalilin da yasa sai a fassara shi a cikin ranar Lahadi to kuma in ya zubo masa asirin da ke cikin lahutu duk tajallin da ke lahutu ya zuba masa a cikin ruhinsa da sai a ce ranar litinin in ya zuba masa a turaren da ke cikin jabarutu a cikin hankalinsa sai a ce ranar talata in ya zubo a turaren da ke cikin malakutu da tajalliyatu a cikin kalbinsa sai a ce ranar laraba in ya zubo a turaren tajalliyatu da ke cikin halarar nasutunsa a cikin ainihin nafsin shi sai a ce ranar alhamis yau kenan yau dukkan a turaren da ke cikin nasutu da takallin Allah tabaraka ta'ala gaba ɗaya ana zuba su ne a cikin nafsin annabi shi ya ce yau alhamis da shi ne ma'anan fabi arafu ne ai gani aka sani shi ne cewa arafa lawal maula min al-gayat al-quswa can kuntu kanzan maqiyan kenan to daga nan ne ainihin fabi arafu ne shi ne shi ne tanazzuli na martabar wato wato wato wato maratibul khamsul ilahiyya kenan shi ne arafu ne a cikin laqaibul khamsul insaniya ke to shine ma'anar wa fi anfusikum abala tusirun sanurihim ayatina fil abaq wa fi anfusihim hatta ya bayyana lahum annahu al-haqq shine shine maganganun ta ce to anan nafs wal abaq mahama ra'aita tarani fa ana kullu min inda rabbi idan mutum ya gane wannan zai gano duk isharorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi na cewa a cikin hadisi inni azallu yu'imuni rabbi wa yasqini bayan a wani hadisi ne ce inni lastu ka hay atiku inni ud'amu wa usqa a wani hadisin wa ayyukum misli inni abitu inda rabbi yud'imu bi wa yasqini wannan ishara ne zuwa wannan inuwar fa shine ra'aitu wa qad madda al-muhaymin zillahu yusalli ala abdin al-jari dan najwa zillahu yani maratu al-khamis al-ilahiyya maktabu guda biyar na Allah yusalli yufidu kenan ala abdin ai ala la qaif al-abd al-khamis wato wato da qaif al-khamis al-insaniyya kenan ala al-jari al-zahir wa najwa wal batin to shine isharar da yake shine dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala manzo Allah yake cewa man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra wato ma'ana idan bawaye salati idan bawaye salati ɗaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ɗaya sallallahu alaihi wasallam zai masa Allah tabaraka ta'ala kuma zai masa salati da waɗannan ainihin wato maratibul khamsul ilahiyya guda biyar da kuma da qa'ibul khamsul insaniyya su kuma guda biyar shi ne sharar da Allah tabaraka wa ta'ala ko manzo Allah yi wato a maratibul khams insani ilahiyya ahudu lahudu jabarutu malakutu nasutu shi ne guda biyar su kuma da qaibul khams insaniya asiri ruhi hankali zuciya nafsu wato ma'ana dai in kai salati da Allah zai ma goma wato Allah zai kwararo maka daga waɗannan laqaib na ilmai ilahiyai zai kwararo maka daga cikin ainihin wato wato wato wato zai kwararo maka da asrarai waɗanda suke rabbaniyai da hasaki waɗanda suke kudusiyai da ainihin kyaututtuka wanda suke ladunniyai da ainihin numfashi haƙaniyai da sunaye samadaniyai da sifofi waɗanda suke wato bahiyai masu kwarjini sifofin da kuma futuhatu wato buɗe-buɗe waɗanda suke rahmaniyai to sannan kuma Allah tabaraka ta'ala zai shayar da kai madadi daga halarar hahudu ya zuba a cikin ainihin duniyar asirinka wanda yake rabbani sannan zai kwararo maka da ka'iku daga cikin halarar lahutunsa a cikin duniyar ruhinka wanda yake nurani sannan zai kwararo maka da ka'iku wato daga halarar jabarutunsa a cikin duniyar hankalinka wanda yake ilahi sannan zai kwararo muka lada'ihu daga ainihin halaran malakutunsa a cikin duniyar kalbinka wanda yake rahmani sannan zai kwararo maka mawahibu daga halaran nasutunsa a cikin duniyar nafsunka wanda yake haƙƙani wannan shi ne salatin Allah goma man salla alaihi salatun wahidatun sallallahu alaihi wa ashira wannan duk isharu ne idan mutum ya gane su karatun zai yi masa sauƙin kuma wannan harafi da muka karanta in muka lura akwai sunayen Allah guda goma ce akwai sunayen Allah guda goma waɗannan sunayen Allah guda goma shehu radiyallahu ta'ala an ya yi isharu ne zuwa ga ma'abota hankali da kaifin basira su gane in muka duba harafin gaba ɗaya ka kirga sunaye kaga ga arrabi'u alkahi arrahimu المنان الركيب الهادي الرؤوف الشكور الوهاب الله cikin wannan harafin waɗannan sunayen suka fito to shi menene arrahi'u ma'anan arrahi'u wato shi yana kira ne yana yana yana yana roƙon ubangiji ma'ana ya rafi ya rafi al-anbiya wal awliya فينصرهم على الأعداء ورفع درجاتهم ومكانهم في الحياة بهدوء القلوب لهم واحترام العالم عالم لأشخاصهم Allah da baraka ta lashe yana ya ubangiji ne ɗaukaka wanda ke ɗaukaka darajojin annabawa da waliyai ya taimake su bisa makiyansu kuma ya ɗaukaka darajojinsu da makamansu a rayuwar duniya ta hanyar sunkuyawa zuciyoyin halitta gare su da girmama su da ainihin zatotinsu shara ke sannan Allah da warkata Allah da kansa ya faɗi sunayen a wurare a cikin suratul gahiri na jarabi'u darajatul arshi cikin suratul baqara yana cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati sannan a cikin suratul sharhi yana cewa rafa'ana laka zikraka a cikin suratul maryam yana cewa wa rafa'anahu makanan aliyan a cikin mujadalati yana cewa ya rafa Allah wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati a cikin ra'adi yana cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha to shi kuma a kafi shi ne ce a ya kafin ibadi ai kafin ibadi kafi ibadahu tani amma ya juna. wa yadaruna ilayhi ya nu isar wa bayi duk abin da yake damun su da bukatun su ne biya musu bukatar su waɗanda wato ubangijin da dukkan halitta suna kwaɗayi zuwa gare shi shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu sannan an karɓo daga Anas dan Malik yana cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi qala alhamdulillahi allazi at'amana wa sakana wa kafana wa awana wa kam min man la kahi lahu wala wato wala mu'uyi sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira shine aya kafin ibadi sannan yana cewa kafa billahi alima a wani wuri yana cewa kafa billahi shahida a wani wuri yana cewa kafa billahi wakila a wani wuri yana cewa kafa billahi hasiba a wani wuri yana cewa kafa bi rabbika wakila a wani wuri yana cewa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira a wani wuri yana cewa kafa Allahu al-mu'minina al-qital a wani wuri yana cewa fa yakfika humullah wa huwa samiul alim a wani wuri yana cewa inna kafainaka al-mustahzi'in sannan rahimu da shi yake faɗi wato bayan Allah sun ce Allahu raban sadiqai ne rabo ne na sadiqai yana rijalin sadiquna to sadiquna din su ce da Allahu to sannan wato masu wanda suka kai makamin la ilaha illa bi ma'ana la mawjuda bi haqqi su wallahi shine sadiquna to sannan masu la ilaha illa bi ma'ana la maqsuda bi haqqi su wallahi sune ake kira muqtasidina su kuma rabansu arrahimu sannan shi ne kasansu masu masu ɗariƙa ke wancan masu haƙiƙa ke nan ma'arifa wannan masu masu masu masu ma'arifa su ne sadiquna su ne masu allahu qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الله قل وذر الوجود وما هوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال والغير دون الله إن حقيقته عدم على التفسير والإجمال واعلم بانك والاوالي كلها لولاه في ماء وحكم هلال من لا وجود لذاتي من ذاتي وجودي لولاه عين محال فالعارفون فنوت ان لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة فاضلا في الحال والماضي والاستقبال وأن رجل صادقون سوكما مقتصدين سون ما سوى الرحمن والرحيم كما شين ربان الظالمين سوني musulmi masu shari'a su raban su kenan saboda jin kan Allah a cikin rahimiyya yana da ko da kai azzalimi ne in ka zo farin arahim sai ya yi saboda ka suna zaluntar kansu saboda rashin shiga dariƙa su kuɗa su yi wurin ma'arifa to sun zalunci kansu saboda ka wannan shine rabansu arrahim su ne masu lama abu daga hakkin shi wallahi to sannan Allah tabaraka ta'ala yana ishara yana cewa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin sannan yana cewa qur rabbi rahamuhuma kama rabbayani sagira sannan yana cewa wa ghfir lana warhamna rahim kenan to sannan mannanu huwa allazi manna ala ibadihi al-mannan shine wanda ya baiwa bisa bayinsa bil ijadi ta hanyar samarwa awwalan farko summa bil imdad saniyan sannan ishayar da su yi musu madadi a so na biyu summa bil imani salisan sannan ba su imani a so na uku kenan wa asbaga alaihim ni'amal az-zahira wal batina sannan Allah tabaraka ta'ala ya cika ni'imar sa gare su ni'ima ta zahiri da ni'ima ta batini shine dalilin da yasa alqur'ani ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha bihim rasulan min anfusihim sannan a wani wuri yana cewa walakin Allah yamunnu ala man yasha'u sannan nuri na cewa walƙar mananna ala Musa wa Haruna almannani kenan to sannan raqibu da Allah ya kira fa wannan raqibu din idan mutum matar sa tana haihuwa ba a haifan dan da rai ina so a dinga rubutawa a babu kai ana ba ta an zai rayu raqibu wanda yake kula da halittar sa ko ina cikin ruwa cikin ƙarƙashin ƙasa a sama da ko ina baya gafala gabar su shi ne ma'ana raqibu المدلي على الدمائر الشاهد على السرائر Arraƙibu shi ne wanda ke tsinkaye bisa ainihin tintintinin bayi, kuma wanda ke tsinkaye yake duba zuwa ga zukatan bayi ɗin. Ai, huwan lazi ya alamu wayara, wala ya fa alayhi sirra wannan du'a. Shi ne wanda yake wato masani mai gani, wanda wato ciki da waje zai ɓoyuwa ga Allah. Da zahirinka da baɗininka duk Allah ya sani ba abin da zai ɓoye maka. Kamar yadda ya faɗi a cikin Alƙur'ani ya ce, Inna Allah kana alaikum raqiba. a wani wuri na cewa kana Allah ala kulli shay'in raqiba a wani wuri na cewa wartaqibu inni ma'akum raqib sannan a wani wuri yana cewa falan ma wato shayar annabi Isa kenan yana cewa falan ma tawaffaita ni kunta anta raqiba alaihim to sai man na wahabu da shi ya kira a cikin wannan harabi wato a alhadi shehu radiyallahu anhu cikin sunayen da ya kawo guda goma nan akwai alhadi to alhadi هو الذي يهدي المذنبين الى التوبه والعارفين الى القربه الهادي shine wanda ke shiryar da masu zunubi zuwa ga tuba ita shiryar da masana Allah zuwa ga kusancin halara to kamar da yadda Allah tabaraka ta'ala da kansa yake magana Qur'ani sai cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha sannan yana cewa innaka la tahdi man ahbabta sannan yana cewa wa innaka la tahdi kuma ila siratin mustaqim sannan ya ce alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadi laula an hadana Allah da za ga hadi sannan yana cewa ya hadi Allah li nurihi man yasha sannan yana cewa qul Allah yahdi lil haqq sannan yana cewa faman yahdi man adalla Allah to sai ra'uhu shi ya kira sunan ra'uhu a cikin wannan harafi ra'uhu أي هو الذي يستر ما رأى من العيوب ثم يعفو عما ستر من الذنوب معنى رؤوه shine wanda yake sitarta abin da yake gani na aibin bayi bawa zai je aibi aibi aibi laifi laifi Allah zai gani amma sai koyi laifin zai tsinka da wani zai bari kowa ya gani sun mai afu amma su sanar min sannan bayan ya koyi laifin maimakon kuma ya tona wata ranar ko ranar alkiyama sai Allah tabaraka ta'ala sai ya gafarta wannan zunubin da aka yi koyi din kuma to ar-ra'uhu sai dai ya koyi sannan kuma ya yafi abin da ya koyi to shine ar-ra'u shine dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala ta inna Allah bin nasi la ra'uhur rahim sannan yana cewa wallahu ra'uhum bil ibad sannan yana cewa innahu bihim ra'uhur rahim sannan yana cewa inna Allah la ra'uhur wa inna Allah ra'uhur rahim سمعت إنك رؤوه الرحيم سمعت إن ربكم لرؤوه الرحيم سمعت ربنا إنك رؤوه الرحيم سمعت وإن الله بكم لرؤوه الرحيم waɗannan su ne sunayen da ya kawo to sannan ya kira shakuru ma to shi kuma ashakuru shine almusibu alal amali alqalili bil fadli aljazili لأنه الكريم الذي لا تفنى خزائنه ولا تنقضي أداياه ومواهبه wato shakuru shine wanda yake biya kamar yadda muka fassara wanda yake bada wato yake sakawa a bisa aiki kankani da falala gwaggwaba domin shine mai karamci ne wato mai girma wanda ainihin taskarsa abin da ke ciki baya karewa sannan kuma kyaututtukansa da baya bayansa su ma ba sa yankewa sannan ashakuru huwa allazi la yadiu sa'il amilina liwajhihi ashakuru shine wanda baya tozartar da ayyukan masu aiki dan zatin shi duk abin da kai dan Allah ya gani ba zai wulakanta aiki ba ko da bayi sun bata aiki ta baki ko da mutane sun ta maganganu sun ta maganganu kaza kaza kaza in dai dan zatin Allah aka yi to Allah ba zai bata aiki ba shine ashakuru wa huwa allazi yadiu shukruhu wa ya'ummu kullu mudi'in kabirin aw saghirin shi ne wanda ainihin shukuru wato godiyansa yake dawwama kuma yake gane dukkan wanda ya bi shi babban mutum da kankani duk wanda ya bi shi wannan shukurun za ta yi tasiri a kan shi wa yudaihu al'afan mudawa kuma ya ninninka maka dan kankanin aiki za ka yi ya ninninka maka kamar yadda yake faɗi a Qur'ani yana cewa in tuqribullah qardan hasanan yudaihu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halimun a wani wuri ya ce inna rabbana la gafurun shakur a wani wuri ya ce innahu gafurun shakur a wani wuri yana ce inna Allah gafurun shakur a wani wuri yana ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura to sai wahabu da shi ya kira a cikin wannan harabi ya kira wahabu aw alwahabu huwa allazi yakunu jazilal ada'i wan nawali kathiran minani wal ibtali kathiran lu'i wal ikbali man yudi min ghayri su'ali wala yaqana walahu an al abdi bihali shine alwahabu wato shine wanda yake gwaggwabar baiwarsa da ainihin baye-bayensa wato ba sa yankewa sannan shi ne mai yawan kyauta mai yawan baiwa da bibici mai yawan tausayi mai yawan fuskantar bawa wanda yake bayarwa ba sai ka roƙe shi ba kamun ka roƙe shi ya baka sannan baya yanke kyautarsa a kan bawa don ya aikata wani abu ko da yaushe Allah yana bayarwa kuma wani abu zai hana ya baka kamar da yadda yake faɗi da kansa Qur'ani ya cewa wa habna lahum min rahmatina ina cewa wa habna lahu ishaqa ina cewa wa habna lahu yahya ina cewa wa habna li daud da sulaiman ina cewa wa habna lahu alahum wa mislahum ma'ahum rahmatan min minna sai ya ce hab lana min ladunka rahma sai ya ce hab li min ladunka zurriya sai ya ce hab li min ladunka waliya ina ce hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin ina ce habli hukuman wa alhikri bi salihina ina ce habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ina ce innaka antal azizul wahhab ina ce am indahum khaza'in rahmat rabbikal azizul wahhab to sai Allah shine suna na karshe Allah huwa al-ma'luhi al-ma'budi ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال وهو علم على الرب تبارك وتعالى وهو لفظ الجلالة واتو الله شيني أبن بوتا ما أبوتون ألوهية da ubudiyya a bisa ainihin halittar sa baki da domin abin da isfanta da shi na sufofi na na na na uluhiyya wanda su ne ainihin sufofin kamala wato Allahu alami ne a bisa Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine lafazin ismul jalalati malamai sun ce shi Allahu din nan shine ismul azam domin in ka ce Allahu to shikenan ka sabanta da dukkan sufofi na cika Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanur rahim ina cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun ina cewa huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim waɗannan su ne sunayen idan mutum ya lura da su da kyau ya bi su ya hankalta to sai ya amfani da su suna ne guda goma a cikin harafin baki da saboda haka wannan shine a takaice abin da za mu fassara wannan da shi.
ɗari hudu da hamsin hamsin.
حزمان نظر واقعي هذا قدم لا عبد باقي سبحانه يا فضما يدو وليس العجز عمود دين دفق إنني مغلوب ودسوق في المصوب نسير يا نسير يا نسير فقرات إنك القدير أريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغل بيد كيف تتار المريد وكيف تنظر ماذا يريد لتنتقم العدو هنا خذ أو يا الدين لا تبك من آثار الأذى فقد وقع وعد من الإنادة أبونا كان وانكرا عليه ما ترس وما لديه وستري سري وسد خيري وتسر مدد سر ميري نيمة جلل مجا وسندا إن بني أمغندا تصمدا أثارا سقر من يقضي كل نداء لا تاب مقضي متين متين متين بك صدق فاس ما كونوا أجلس بيضا دارا ضعيفا لم يكن شيء ولو كفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا وقيل يا وكيل يا وكيل وانت الذي تسمع ما اقول كل الذي طلبت منك اجل فانما قد لم تصل يا رب بالمائلة ما ترى وهم الذي قرب ونصر لا تصلي على المختار وعلي وصابر الفاري يا ربنا بسيد المختار ونوره وفيض المدرار فهبنا العلوم والمعارف وهدنا المرام والعوارف يا ربنا وبعث العباس والسر ونور النبراس وافتح قلوبنا بخير جامع واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد التماس بنور وعلم التماس يا ربنا بدعي عبد العاوي ومن بسر لياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الدير يا ربنا بسيد سخيرتي ومن بلاد فيديتي لين لنا الحديد والجبال بيتنا الجنون والجبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانصبنا الاغران والغيون يا ربنا بشيخنا الخليل قوس الورى ونور الجميل فاتنا المراد يا رحيم وليلنا الامر يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي يا رب يا رب يا رب يا صمد فقم وقيتا لنا يا واحد العدو يا بر يا وفر يا عين المراجعة يا من لا له شفع